أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na asabar a yau muna bakwai ga wata na zulhijja wata na ƙarshe a cikin watannin musulunci a shekara ta 1442 wanda ya dace wa 17 gin watan 7 miladiya ta 2021 insha Allah ta'ala wannan zai zamanto darasi na 13 a cikin littafin durul amal wa kaifiyatul ilaj a matsala da ɗan adam yake fama da ita ta abin da ya shahi dogon gurace-gurace a rayuwa sannan kuma ya za a iya samu maganin wannan gurin da ya mamaye zuciyar shi a darasi na ƙarshe malam yana ambata mana sabubban da suke kai mutum zuwa ga shiga dogon gori malam ce sabubban abubuwa ne guda biyu abu na harko aljahalu shine jahilci imana ɗadan bai san irin abin da yake jiran shi ba ya jahilci wannan al'amari shi ya sa shi yake ganin cewa duniya nan ne abin da ya kamata ba mahimmanci abu na biyu shi ne hubbun duniya abin da yake kai ɗadan zuwa ga shiga dogon guri a cikin rayuwa shi ne son duniya da kwaɗayinta da son tarata to a sa a darasi na ƙarshe mun yi magana akan abin da ya shafi hubbun duniya wanda kuma ana cikin bayani akan shi mun tsaya daidai maganar yahya ibn mu'az ar-razi inda yake cewa ita duniya da kake gani khamru shaitan duniya giya shaitan ce imana giya ce ta shaitan duk mutumin da ya shiga cikin wannan mayan ba abin da zai sa ya falka in ba raɗaɗin mutuwa ba ƙarshe kuma sai zamanto daga cikin masu nadama a sararru Allah kare mu za mu tashi inda mala yake cewa wa ƙala ba'adul hukama wasu daga cikin malumai da suke da hikima suke ambata cewa suka ce ajibtu mimmani duniya muwalliyatan anhu ya ce ga abin mamaki mimmanin duniya game da mutumin da duniya muwalliyatan anhu tana juyawa tana baka bayani yanzu daga sallan magariba zuwa yanzu wannan ɗan lokacin da ka rasa duniya ta ƙara juya maka bayani sannan ko bayan haka nan wal akhiratu muqbilatun ilayhi ita kuma lahira mai take tana zawwa ne zuwa gare ka tana fuskanto ka ita kuma duniya tana barinka wannan shine rayuwar adam suka ce akwai abun mamaki ga mutumin da wannan shine halin shi yashtaghilu bil mudbira sai ya shagaltu game da waccan da take bashi baya ita ce duniya ita kullum nisa kake ƙara yi mata amma kuma ita kahi ba muhimmanci kaga akwai abun mamaki a cikin haka sannan kuma wa yu'ridu anil muqbila sai kuma ya rika kawar da kanshi game da mai gabato shi tana zauwa ko da shi bai taiba ita ta isko shi ita ce lahira ai shi sa ubangiji subhanahu wataala yake cewa wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ku ji tsoron ranan da maida ku za a yi zuwa ga Allah turja sawa'un ka yarda ko baka yarda ba ka shirya ko baka shirya ba haka in ya ma dadi ko bai maka dadi ba komawa za ka yi to suka ce lalle akwai abin mamaki game da duk mutumin da ga duniyan nan yana ba ta baya tana ba shi baya kuma sannan yana fuskantar lahira amma sai ya shagalta da abin da yake ba ma ba yake ƙara nisa a gare shi sai ya mance da wannan abin da yake tunkara gadan-gadan malice fa'iyyakun ayyuwal ahibba ina jan kunnen ku ya kuma soyana ina jan kunnanku game da ɗabi'a ta saufa a sannu sai an jima gobe zan aikata jibi zan aikata malice ku yi hankali da wannan ya ce fama a ƙala abdunil amala illa a sa'al amala babu fa bawan da zai tsawaita guri a cikin rayuwa face wannan mutumin sai ya munana aiki a cikin rayuwar shi idan zaman to gurace-gurace ne ka zuba a cikin ranka za ka yi kaza za ka yi wane ne to wannan sai ya mantar da kai zuwa ga aikin da ya kamata ka aikata kama qala al-hasan al-basri rahimahullahu ta'ala wa sadaqa wallahi al-hasan fi ma qala malici wallahi al-hasan al-basri yayi gaskiya a cikin abin da ya hadi yake cewa fal amalu yuksilu anil amal shi guri da kake gani yuksilu yana sa mutun kasala anil amal game da abin da ya shahi aiki ba za ka yi sallah mai kyau ba ba za ka yi azumi mai kyau ba ba za ka karanta qur'ani ba ba za ka yi wane ne ba da hujjar in ka tsufa za ka gyara da hujjar in ka kai aure za ka gyara da hujjar in ka samu kaza za ka gyara to wannan gurin da kake da na samun kazan nan sai ya hana ka aikata aiki wanda yake managarci sannan shi wannan al'amal dogon gurin nan wa yurisu tarahi yana gadarwa ɗan adam a tarahi shi ne jinkiri watawani da sando a cikin al'amura sai zamanto duk abinda za ka yi in dai harakar lahira ce to kai wanda ba harakar ka bace ba kawai duniya ita ce abinda ka ba gaba duk wani amzari da kokari to yana kan duniya amma harakar lahira a kai kuba da kuba to duk mutumin da ya zamanto gurace-gurace sa a cikin rayuwar shi wannan shine abinda zai fuskanta kenan Allah kiyaye malai ce wa yuqibu tashagul sannan shi abin da ya shahi dogon gurin nan abin da yake biyo bayan shi at-tashagul shine mutun ya shagaltu wattaqa'us sannan kuma da komawa baya at-taqa'us shine at-ta'akhur wat-takhalluf bi ma'ana zaman to kai duk aikin lahira idan ana yin kuku ne a baya ba ruwanka da abin da ya shahi lahira wa yukhlidu ila al-ard sannan kuma zai dawwamar da kai a ban kasa bi ma'ana zai sa ka ka zauna ka kiyin abin da ya kamata wa yumilu ila al-hawa wannan dogon burin nan zai karkatar da kai zuwa ga bin son zuciyarka ya zama to abin da zuciyarka ta raya maka ta rada maka kawai shi da abin da zaka rika aiki da shi malai ce wa hadha amrun qad shuhida bil ayan ya ce ai wannan wani al'amari ne wanda ana ganin shi an gan shi ƙiri da muzu ido da ido yana duk mutumin da ya zama to ko a yau ya zama duniya ce a gaban idanka wallahi ba za ka yi ruku'i mai kyau ba ko sallah ka zo kada an ɗan ja za ka ji kana jin damuwa a cikin zuciyarka an bata maka lokaci kana da harkokin da za ka yi kai kana ga harkarka na duniya ya yi maka mahimmanci sama da sallar da za ka yi sallan ma bari dama kana yin ta ne takhallusan kamar bari mu yi mu huta Allah kiyaye to mali ce wannan wani al'amari ne wanda shuhida bil ayan an ganshi kiri da muzu ido da ido sai ce fala yahtaju ila bayanin wannan bai bukatar wani dogon bayani wala yuqlibu aw wala yuqlabu sahibuhu bi burhanin sannan kuma ma'abucin wannan maganar na cewa duk mutumin da ya tsawaita guri a cikin rayuwa to sai ya munan aiki to duk mutumin da ya faɗi wannan maganar ba sai an nema akan ya kawo wani dalili ba me yasa saboda amrun qad shuhida bil ayat abu ne wanda an ganshi ido da ido malice kama anna qisar al amal kama anna qisar al amali yub'isu ala al amal kamar yadda kuma takaita guri shi kuma aka san wancan kenan kenan anan in ka tsawaita guri ga abin da zai gadar maka amma idan anna qisara al'amal idan zaman to ka takaita guri kuma yub'isu 'ala al'amal zai zaburar da kai akan aikata aiki idan zaman to gurin ka kana ga mutuwa ce kake gani a gaban ka bi mana ka tsara ma kanka la'alla yanzu ko in an jima zaka bar duniya ina kai ina shagaltuwa kaga babu kai babu zancen shagaltuwa sannan kuma wayuhilu alal mubadarati sannan kuma zai nuna maka hanya ta gaggauta mana ka tashi ka gaggauta ayyukan da ya kamata ka aikata sannan kuma waya husu alal munafasa alal musabaka sannan kuma zai kwadaitar da kai akan rigai-rigai a cikin mi a cikin aikin alheri shi na Allah ya ce wa fi zalika falyatanafasil mutanafisu ya zama to a harakan lahira to anan ake ga hamzarinka da kokarinka ba akan abin da ya shahi rayuwa ta duniya ba to wannan shine bangaro na farko sai malai ce wa ammal jahalu yace kaga jahilci wannan iya daga cikin sababin da yake sa dan adam ya auri duniya yace fa huwa annal insana qad yu'awwilu ala shababihi yana yiwa dan adam ya zamanto yana kwadayi a cikin kuruciyar shi ya zamanto kwadayin shi duniya kawai me zai rika yi yake cewa fa yastab'idu qurbal mauti ma'a shabab sai ya nisantar da gusowar mutuwa tare da kuruciya da ma'ana sai ya rika jin cewa ai mu yanzu matasa ne ai yanzu ba da saura gawa ne ma shekare shi kaza har yanzu bai mutu ba ko kuma wani ya rika buga gaba ya ce kai mu irin mu jimawa suke a duniya ana faɗa haka ko eh wani sai ya ce irin su jima suke a duniya to wannan yana daga cikin kaidin jahilci da rishin sanin abin da ake cewa lahira mal yace walaysa yatafakkaru almiskin anna mashayikh baladihi law uddu lakanu aqalla min ushri rijal albalad yace walaysa yafakkiru yatafakkaru almiskin yace shi wani miskinin da yake irin wannan tunanin bayya tuna cewa anna mashayikh baladihi cewa lattijawan garinsu law uddu inda za a lissafa a cikin angon ku lissafa lattijawa ya ce lakanu da sun kasance aƙalla su ne mafi ƙaranci min ushiri rijalil baladi sama da kashi ɗaya na abin da ya shahi mazajen garin gaba ɗaya mana ushur shi ne kashi ɗaya cikin goma yanzu misali in kuka lissafa lattijan da kuke da kaf da wahala su zama kashi ɗaya a cikin ɗari ba za su wuce haka ba kashi ɗaya cikin goma za ka samu mafi yawanci matasa ne wanda shekarunsu ƙasa da shekara arba'in ne ko kuma ƙasa da shekara hamsin ne su suka yi yawa aka ce ka lissafa littija an gwanku kaga nan da nan za ka ƙare yanzu ka duba da za ka ga an zo an cika masallaci amma sai ka ga littijawan ba su wuce ba a nuna su da ɗan yatsa malai ce la'uddu inda za a lissafa su lakaru da sun kasance aƙalla su ne mafi ƙasa da ushuri rijalil baladi ya ce wa inna ma ƙallu wai me yasa aka samu ƙarancin lattijawa a ce misali kowa sai ya dire aiki nan lattijan da za su zama tomi da yawa to amma kasancewar aka zo lattijan takan sai ga abin ana nuna ana wane shi kaɗai ne a garin da magana wane sai ne rika sa'an shi akwai sa'an shi ɗaya a birni akwai ɗaya a ina ne wanda su tare suka yi wasa banda su babu kowa ina sauran suke sun mutu sun mutu shi da abinda maliki so ce ana ya ce inda za a lissafa da za a ga su ne ‘yan kaɗan ya ce wa inna ma ƙallu abinda ya sa suka zama ‘yan kaɗan ne annal mauta saboda ita mutuwa mina shabadi game da abinda ya shahi matasa aksaru ita ta hiyawa inda sauran ba su mutu suna matasa ba da lattijan su ne su ne da yawa mana za a same su da yawa generation ce ɗaya misali da kuna jasa annun juna ne to an kuka dire kuka kai tsahi kaga tsahi ai da yawa ne to amma duk sai kaga an rasa kawai sai dai ilgiye ɗaya ɗaya da kyar shi ma ana samu to wannan yake maka nuni akan cewa duk sauran sun mutu a ina sun mutu a hanya kan a iso zuwa daga dattijan takan nan anan suka mutu kenan mu ba mu shirya malice fa'ila an ya muta shaihun kahin kwa latijo ɗaya ya mutu malice ya mutu alfu sabiyin wa shabab jinjiri dubunnai da matasa dubunnai za su mutu kaga latijo ne amma duka ya kai su mana ya binne wane ya binne wacce ya binne wane ya binne wacce to duk wanda yake duwa ya san mutuwa tana tana tana da yawa a cikin matasa tana da yawa kuma a cikin yara barantana wannan shekarun kasa da shekara bakwai yaro daga taso daga aihuwar shi zuwa wannan shekarun al'amari ne wanda yake iya da wahala sosai mali ce ya mutu alfu sabiyin wa shabin ya ce wa qad yastab'idu al-mauta li sihhatihi dan adam yana yiwa ya rika ganin cewa mutuwa a nesa take da shi me yasa saboda li sihhatihi ya rubu da yanzu iya da lafiya yana ga yanda yake jin shi lahiyar lau lahiya lau yana jin kullum ma haka ne haka mutuwa ba irin shi take nema ba aw yastab'idul mauta fuj'atan ko kuma ya nisantar da mutuwa akan cewa ai ba za ta zo ta same shi ba kwatsam yana ga dole sai ya yi rashin lahiya ko kuma dole sai ya mutu ko sai ya tsuwa ko kuma dole sai ya kamu da kalin cuta kaza ana zuwa likita ana zanwa ko a rike shi a likita a rika tansiyon ɗinka ya hau wane ne ka ya hau yana tsammanin ba zai iya mutuwa kai tsaye ba ba tsuwa ba rashin lahiya ba wane ne ba wane ne so da yawa ɗan adam muna rutuwa da wannan alamari maliki cewa la yadiri alhali dan adam din nan bai sani ba anna zalika cewa wai wannan al'amarin da yake tunani ghairu ba'id ba fa anisa ba yake ita mutuwan nan ba anisa take ba ba sharadi bane sai kai aure ba sharadi bane sai ka kai mataki kaza lokacin ta yana kai ta hiya zakai malici wa in kana zalika ba'idan yace koda kai kana ga wannan mutuwar tana da nisa yo aikahin akai zuwa ga mutuwa wasu lokuta aya ko wasu abubuwa da ake tsinta a hanya yace fal maradu rishin lahiya fuj'atan ghayra ba'id mutun yayin rishin lahiya wanda zai zo mai kai tsaye ba tare da zato ba tsammani yace ai wannan ba a nesa bake da kai mutun nawa za ka zaka rika cewa da tare muke kaza da shi amma yanzu gashi ne la'alla sai an doke shi sai an ajiye shi ko kuma wata wata cuta musmina wani rishin lahiya wanda bai rabuwa da shi ya zo ya kama shi a kwanakin baya bai yi tsammani shi ne ba haka wallahi wannan abubuwa a yanzu a cikin rayuwar iya da yawa sai ka ga mutum lahiyar shi ana ta rayuwa kawai in kuka rabu wani dan mudda wani dan lokaci in ka gaishe la'alla ba za ka iya gane shi ba ubtuliya an jarrabe shi da wani cuta to wannan abun shi bai yi tsammani haka zai same shi ba yadda shi bai yi tsammani ba haka ba mamaki kai ba baka yi tsammani same ka ba da haka wajibin adam ya rika halarto da irin waɗannan abubuwa malike cewa wa idza marida idan kai rishin lahiyar nan lam yakunil mautu ba'idan to ai rishin lahiya ga mutumin mutuwa ga mutumin da bai da lahiya ai ba a nesa yake ba idan abokin juna ne laysa ba'idan yace walau tafakkara inda adam zai yi zai yi tunani hadal ghafil shi wannan rafkanan nan wanda yake lissahin sai yayi kaza sai ya tsuha sai yayi wane ne yake tsammanin mutuwa za ta zo mashi inda zai yi tunani wa alima annal mauta laysa lahu waqtun mahsusun kuma ya gane cewa wa mutuwa batta da wani lokaci kayyadadde min shababin wa shaibin na abin da ya shahi matasa ne ko ma'abuta hurhura ne wa kuhulatin ko kuma lattijawa wa min saifin wa shita'in ya san cewa mutuwan nan ko a cikin lokacin zahi ko a lokacin sanyi wa kharifin wa rabi'in ko a lokacin bazara ko a lokacin damuna min lailin wa naharin a lokacin dare ne ko kuma a cikin yini ne inda ya san cewa mutuwa ita ba ruwanta da wani zarfin zaman a ce ga wani lokacin da ba a mutuwa akwai shi a babu wannan sai a lokacin da kuke ga ana cikin ba dama sai wani mutu mutum da yake mutuwa ran sallah kaga ƙarshen ranar da ɗan adam yake ga kaman ba dama ne ko ana ta harkoki kowa ya sa sabon kaya ana horin ciki ana wane ne sai a waye gari wane ya mutu kuma haka ake yi sai dai idan abin bai shahe ka ba ko bai taba ka ba amma tabbas yana faruwa to ita mutuwa ba ruwanta da wani zarfin zama da wani zarfin makan ko wuri ko lokaci duka wannan ba ka'ida ta bane ba a inda Allah ya rubuta zaka mutu a wannan wuri kawai mutuwa zaka yi haka kuma lokaci babu wani lokaci a ce sanyi ne ko zahi ne ko damuna ce ko dare ne ko yini ne mali ce inda wannan rafkanan nan dan adam yana tuna waɗannan abubuwa la azuma istish'aruhu da ya girmama shu'urin da zai rika yi da jin da zai rika yi na cewa fa lalle yana cikin hatsari washtaghala bil isti'dad lahu sannan kuma da ya shagaltu da kimtsawa game da abin da ya shafi wannan mutuwa mali ce walakinnal jahal sai dai kaga matsalar jahilci da ahu ila tulil amal wannan abu ya ja shi zuwa ga tsawaita buri a cikin rayuwa wa ila al-ghaflati kuma ya ja shi zuwa ga rafkana an taqdiril maut al-qarib game da lissafa mutuwar da take kusa da shi malaci fa huwa abadan yazunnu anna al-mauta shi dan adam kullum yana tsammanin cewa wai mutuwa ya kunu baina fa huwa ina ne ya ce fahuwa fahuwa abadan ya zunnu annal mauta ya kuru baina ya dai yana tsammanin mutuwan nan a tana gaba tana gaba ga shi ba shi ake nihi a yanzu ba sannan ba haka nan wala yuqaddiru nuzulahu bihi bayya tsammanin mutuwan nan za ta iya sabkowa ta same shi wa wuqu'uhu fihi sannan kuma baya tsammanin mutuwan nan za ta iya afkuwa a kan shi fa huwa abadan yazunnu an yushayyi'a aw annahu yushayyi'u aljana'iza kullum ya tsammanin cewa zai rika raka gawa da ana zuwa a wallahi wani ya mutu aje abin da ya sha dawo a wacce ta mutu aje abin da ta dawo ya dora sama status ya dora sama facebook haka yake kullum shi a tunanin shi yanzu a su yanzu lokacin su bai zo ba haka yake tsammani abadan ya zunnu annahu yushayyi'ul janaiza wala yuqaddiru an tushayya janazatu amma shi bayya tuna cewa wata ranwa gawar shi ce za a raka yace li anna hadha qad takarrara alayhi saboda wannan kai zuwa makwanta ana zuwa ana zawa ya saba yana ga kamar wani abu ne kawai shi adi a tabi'i jiddan yana ga wani abu ne wanda kawai an saba haka ne kawai wani ya mutu kawai aje fi aje abin da shi a dawo wacce ta mutu aje abin da ta a dawo shi haka ya saba sannan kuma wa alafahu ya saba da haka ne wa huwa abin da ya saba na shine mushahadatu mautu mautu ghairihi yana ga mutuwan wani da wata da wane ne fa amma mautu nafsihi mutuwan shi shi a karan kanshi falam ya alafu wannan abin da bai gani ba kuma bai saba ba da jin shi walam ya tasawwar an ya alafahu sannan kuma bai taba tsammanin ba cewa wata ranhon cewa wai shi ne za a kai abin to duk mutumin da yake rafkan haka yake shi yana ga la'allama wanda ya mutu kamar sakaci ne da gare shi inda an ga su kaza an ɗauki magani su kaza an ga su doktor wane ne da al'allama haka yin bai faru ba haka yake tsammani saboda shi musta'iddun lidduniya ya shirya shi duniya kawai yake shirya mata malaka ta wasabiluhu an yaqisa nafsahu haka ne wasabiluhu an yuqisa nafsahu bighairi yace hanyar da take gaban ɗanam shine ya rika auna wani shi da kanshi yanda aka kai wani kai ma za a zo a kai ka yanda aka kai wacce kai ma za a zo a kai ki haka nan ne malice wa ya'lam annahu la budda kuma adam ya sani cewa ba makawa wa an tuhmala janazatuhu cewa sai an doki gawan shi yanda kake ga za a doki makaran nan wa ana kakkama ana tahiya ana wane ne wanda yake cikin nan la'alla bai kadara ta bai lissafa cewa shi bane za a doka amma an doke shi to yanda kuka doke shi haka kai matan za a zo a doke ka wa yudfan fi qabrihi kuma sannan a binne shi a cikin kabarin shi malai ce wala allal labin allazi yughatta bihi lahbuhu qad duriba wa furiqa minhu wa huwa la yadri yace bari ta kace maka magana la alla burgin da za a sa a jikin lahad daga ce allahad shine irin tonan kabari da ake wanda za a yi aka tona aka tona ya shiga haka sai ai wani da daga daga gabas wanda mafi yawa kasar da take da kwari irin wannan kalan kalan rami suke na kabari wanda shine Allah sannan kuma akwai ashaqqu ashaqqu kuma shine irin wanda muke yi ayi dai haka sannan kuma ayi dai a tsakiyar shi karamin da za a sa mutum to su wanda suke yin Allah in aka sa mutum abinda ake jerawa a jikin kofar da aka sa shi buraguna ake jera to shi yasa mala alai ya kawo yace wala allal labira yana yiwa buragunan da alladhi yuqatta bihi wanda za a rihe kofar kabarinka da su yake cewa ƙaduduri ba an buga biragunan wa furi ga minhu an ba su ruwa in na siminti ne in na laka ne an daidaita san ajiye su wa huwa la yadri alhali kai baka sani ba fa taswifuhu dan aka dan adam ya rika cewa a gaba zan gyara a gaba zan yi wane ne jahlun mahab tantagaryen jahilci ne la'alla tabarmar da za a sa maka a kabarinka an kitsa ta tana da an kata kasuwar dole kuna makamanci wannan jiran mutuwanka ake aje a sayo ta aka a ruha ma ita da aka ɗadam ya bi duniya a hankali ta hanyar aikata abin da ya kamata kar ya ruɗe ka shekarunka kaɗan ne ko kazanka kaɗan ne ko a makamanci wannan malice in ta ha bi tasarrufin wakti sa wannan maganganun da ya ɗauko ya ɗauko su bi tasarruf kenan ya ya ba a yanda suke a wajen malamin da ya ɗauko ba haka suke a jere ba wakti sa kuma ya taƙaita a kai to waɗannan su ne matsaloli guda biyu jahilci da son duniya to miye maganin wannan matsalar malice ilaju ulul amal maganin dogon guri me zai hana ka dogon guri qala al-ghazali rahimahullahu ta'ala imam al-ghazali Allah ya rahama gare shi yake cewa yace wa idza arafta anna sababa tul al-amali al-jahl wa hubbu dunya idan ka riga ka sani cewa sababin dogon guri shine jahilci da son duniya sai ce fa'ilajuhu dafu sababu sababihi maganin wannan dogon gurin shine ka kore sababin da yake ka dogon guri kenan ka rabu da jahilci kuma ka rabu da son duniya shi kenan wani shine maganin shi to dan adam wace hanya ya kamata ya bi saboda ya rabu da waɗannan abubuwa sai malice ammal jahalu kaga jahilci fayudfa'u ana kawar da shi bil fikri safiyyi min al qalbi al hadir daga tacaccen tunani daga zuciyar da take da halarto da abubuwa shi sa alqur'ani kullum in ya tashi maka magana sai ya ce inna fi zalika la ayatin sai a ce liqaumin yatafakkarun mutane suke tunani da ayatin liulil albab mutane suke da tacaccen hankalin da suke halarto da shi dole sai kana halarto da zuciyarka karatu ake maka qur'ani ake karantawa qur'ani kake karantawa ya zamanto kana halarto da ma'anonin abin da ake hodi maka shi yasa Allah ya ce afala yatadabbaru alquran am ala qulubin aqfalha aw afala yatadabbaru alqur'ana am walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira Allah ce inda Qur'anin nan daga wajen wani yake ba Allah ba da an samu rikici da yawa a cikin shi abinda ake bukata ga dan adam a lokacin da ake karanta mishi Qur'ani ya zamanto yana tintintini yana hararo irin abubuwan da ayoyin sun kumsa wanda sai ya sa ka amfana da shi amma zama to mujarrad kawai a saman halshen kai ne kake maimaita shi bai dira cikin zuciyarka ba sai ka ga inda Qur'anin yayi daban inda kuma kai ma kai daban dakan maganin jahilci shine tunani lahiyayye da yake da goyon bayan alkur'ani da hadisi min alqalbil hadir daga zuciyar da take halartacciya a lokacin da ake bauta wa Allah subhanahu wataala wa bi sama'il hikmatil balighati min alqulubi tahira sannan ka rika sauraron hikma maganganu hadisai albaligha wanda suka kai makura wajen kyawu minar ƙulubi tsahira daga zukata waɗanda suke nagartattu wannan sai ya ɗora ɗan adam akan hanyar da ya kamata ya bi kenan wajibi ne ka tashi kai karatu ka karanta me ya kamata ya raba ka da wannan jahilcin jahilci dole sai an yi karatu zai ƙaura matuƙar ba kai karatu ba yadda za a yi jahilci ƙaurar daga gare ka akwai ƙoƙarin karatu na abin da ya shahi rayuwa amma sai ka ga abin da ya shahi lahira ana ga wani abin wanda ke ba dole ba sai an yi ba dole ba sai an yi saboda tsabage da muka rena mana yadda halin rayuwarmu da yana nuna haka ko da mu hudu da bakinmu ba harakan addini abu ne renanne rishin kulawa akan bangaren yasa kowane kullum man abba wa dabba kowane dan kuci ku bamu zai iya magana da sunan addini har akai matakin da za a shiga wata tarka-tarka da wani rikici da wani wane ne amma yanzu a harakan duniya daga ka zo ka fara bayani akan kaza sai a ce a wani ba domin in ka bane ko ba ka bane ba kuma kai ma kuna zaune da abakan ka kai ka karanta kaza shi ya karanta kaza da an zo magana kaza da ka fara magana ce a wani kai shiru kai ma ba kai magana dan mi za mu rika girmama duniya mu rika girmama ilimin duniya ya zama to ilimin lahira shine za mu ma ko ko kula kuma me ya aihwar da wannan kaso da yawa daga cikin musulman da ba su san me ake cewa musuluncin ba bakka karatu baka yi ba bakka yi bakka saurara bakka tambaya kawai haka nan zulmatun ba'dhuha fawqa ba'd haka ji tahiya duhu ne kan duhu baka san me kake ba kuma da suna addini ba addini da jahilci ba addini da jahilci sahabban manzalla da irin fahimtar da suke da mutanen da Allah ya zabe su ya hada su tare da khairul bariyati sallallahu alaihi wasallama wakilci suke badawa za ku yarjejjaya da kai da abokinka in na tai kasuwa kai ka tai wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda ka dauko na ilimi da dare ka zo ka koya mini abinda na samu a kasuwa in zo ni kuma in raba in dauki rabi in baka rabi to mu kuma ayyuha neman duniya kawai muka sa gaba ka iya komi duk abinda za ka yi na rayuwarka kana da kokari kana da hamzari a kai amma koyon addini a wannan ba da kai ba watakila karatuwa ana yi kana ga kawai an dami mutane da wasu awa makamantan wannan ko kuma an ka zo ka ga mutane ne kama wanda ba su da ma'aiki ba sami suke ba saboda kai ga ɗan duniya ga wanda aka halitta nan saboda duniya ga wanda zai maye duniya wanda zai ci gadanta kana cikin haka sai ka zo ka mutu kana zauwa mutuwa za ka gane cewa ka buga gehe daga lokacin da ɗadan mala'iku suka fara sabkowa ya rika ya waila ta leta ne a ya ƙari takaicon da bai da amfani bai da wani amfani bai da wani tasiri wallahi mu nutsu mu yi abin da ya kamata tun a yanzu dama ce da lokaci in ya wuce ba wanda zai iya ba duniyar nan kaf taɗu wallahi sai gwanda ba su isa su baka ba ka ce astaghfirullah so ɗaya duniya ta haɗu ta baka sai gwanda guda wallahi ba ta isa ba amma yanzu lokuta nawa muke ketawa a cikin abin da ba amfanin duniya ba amfanin lahira a cikin shi to wannan jahilcin dole sai an yi maganin shi maganin shi kuma shine karatu ko da mu yi irin karatun da ya kamata mu kula ɗiyanmu ƙannunmu su yi irin abin da ya kamata saboda al'ummar da za ta zo a gaba ta zama to al'umma ce ta tsira amma a zo mu ya rika rayuwa a cikin duniya ya kai shekara sattin ko izihi guda bai da aka ce ka tada ikama ya zama tashin hankali in ka karanta fatiha abin ba kyau ana kawar da kai ko musulmi ne kai wannan musulunci ne wannan shi yasa rudu ake kai da sunan musulunci zaka rika ƙara zaka saka sa mutane rudu ka rude su ka bata sunan musulunci a rika zagin addini saboda kai ka tabe kai asara ran da wani ya daga baki ya zagi addinin Allah saboda wani jahilcin da kai ka aikata Allah shirye mu mala yace wa amma hubbud dunya kaga son duniya fal ilaju fi ikhrajihi maganin huta daga son duniya min alqalbi min alqalbi yace shadidu kai yanda za a kai maganin son duniya ya huta daga cikin zuciyarka mala yace shadidu abu ne mai tsanani gwagwarmaya ce wadda tana da tsanani saboda zuciyar adam take son duniya ya ce kai bari ta ci maka magana ba huwa da'ul udan shi ne cutar da yake kama gabanka gaba daya kama ce gawa da kansa ta kama gaban shi gaba daya me yake mijira mutuwa a ce kansar ya kama kowace gaba daga cikin gaban jikin shi shi ne cutar da yake kama gabai allazi a'yal awwalina wal akhirina ilajuhu wanda ya gagari 'yan harko da 'yan ƙarshe magani shi ya ce wala ilaja lahu ba hoyin da za a kai maganin son duniya ya ce illa bil imani bil yawon lahira dole sai ka yi imani da ranar lahira wannan kuma cikin rukunan imani rukuni daga cikin rukunan imani an tu'mina bil yawmil akhir ka yi imani da ranar lahira da abin da yake da alaka da ranar lahira zaman kabari ne ni'imar kabari ce azaban kabari ne tasowa daga cikin kabari tsayuwa a gaban Allah yin hisabi sakamakon da zaka samu waɗannan abubuwa idan dan adam yana halarto su a cikin zuciyar shi to wannan zai taimaka maka akan barin abin da yake na shashancin duniya akan huskar ka huskanci lahira dan matsala ce wadda ta gagari ɗan harko ta gagari ɗan ƙarshe male ce wa bima fihi sannan kuma da abin da yake cikin abin da ya shahi imani da lahiran nan min azimil iqabi wa jazili sawab na daga mafi girman ukuba in ka sake kabar duniya baka aikata alheri kwanan ka kare wa jazili sawab in kuma ka ankara ka aikata abin da ya kamata na aikin alheri zaka samu gwaggwaban lada malicin wa mahma hasula lahu al-yaqin bidhalika duk lokacin da ka samu yaƙini akan bauta wa Allah subhanahu wata'ala da imani da ranar lahira malice daga lokacin irtahala an qalbihi hubbud dunya daga lokacin son duniya sai ya kaura daga cikin zuciyarka kaga in ba wannan matsala in ba wannan wannan gaba ka kawo ba abin da zai sa duniya ta tarka cikin ranka kuma hutar da za ta yi fa gwagwarmaya ce tana huta kana maido tana komowa kana maida kana haka za ka yi ta yi har lokacin da za ka bar duniya amma zama to dama kai banda kallon motoci masu kyau gidaje masu kyau kayan sa masu kyau kana waya ana waye wace mantar ta hitsada wani takalmi hitsada yau ai shikenan wallahi kaga halaka kake nan saboda kai kullum duniya ce kake bi a ran da ka mutu kuma a ran nan wani abu zai fito na yayin sabo kai ko babu kai ko ba fasa za a yi ba ba za a ce ba wannan isdar wannan intaj a dakatar da shi saboda wani ya mutu ko wacce ta mutu a a lokacin da ka mutu a kone za su da ka mutum yi ajiye hankali shi ya abin da ya kamata abin da ya kamata na shi ne imani da ranar lahira da abin da ke da alaka da ra'imani da ranar lahira malike cewa fa'in na hubbal haɗir son hatsari abin da yake da hatsari ya ce huwan lazi yam'u shi ne abin da zai goge a cikin anil kalbi a cikin zuciyarka hubbul haɗir son walakantacce me walakantacce ana ita ce duniya can kuma hubbul khatir bi mana son hubbul khatir son abin da yake hatsari mana shi lahira idan kana son lahira kana ga hatsarin da yake gabanka idan baka alheri ba to kaga in kana wannan tunanin me zai biyo baya yamhu anil qalbi sai ya goge daga cikin zuciyarka ubbal haqir son wannan walakantaccen abin na duniya malace fa idza ra'a haqaratad dunya duk lokacin da adam ya rika ganin walakantuwar duniya ce ba ko bace ba wa nafasatal akhirah ya rika ga cewa lahira ni shine abu mai tsada shine abin da ya kamata a yi istankafa abinda zai shine ai istankafa ya'ni imtana'a an yaltafita ila dunya kulliha sai ya hanu akan fuskantar duniya sai zaman to duniya ba ita bace a gaban shi tunda yanzu miye mai tsada a cikin zuciyar shi ita ce lahira daga lokacin da ya gane tsadan lahira to duniya sai ya ga ba komai bace a wajen shi kuma wannan an kana so ka ga abin al'ardil waƙi a aikace ka karanta tarihin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allah ya arzuta su da wannan matsayin na samun yaƙini da ganin girman abin da za su iske a wajen allah subhanahu wa ta'ala allah yake yabansu a kan cewa mutane ne waɗanda ba duniya ta dame su ba imaninsu nagarcaccen imani ne gaskanta manzan allah da suka yi sallallahu alaihi wasallam da gaske suke ba da wasa suke ba to duk mutumin da ya zamanto haka haka yake istankafa zai zamanto ai ya hanu an yaltafita ila duniya ba zai dubi zuwa ga duniya ba gaba ɗayanta yace wa in u'diya mulkal ardi koda an bashi mulkin duniya min al mashriq ila al maghrib tun daga inda rana take hutowa mana a ce garin daga inda rana take hutowa a ce kai ne shugaban su har zuwa inda take fadawa duniya gaba ɗaya ko koda za a bashi mulkin duniya gaba ɗaya to yana nan a matsayin ganin duniya a matsayin kayan banza yana nan a matsayin ganin lahira ita ce abu mai tsadan da ya kamata ya samu maliki cewa kaifa wa laysa indahu min ad-dunya balantana ma laysa lahu laysa indahu min ad-dunya kai kina da kake rayuwa bakka da komi a cikin duniya illa qadrun yasir sai wani dan abin da bai taka kara ya karya ba dan kadan mukaddaratun wannan abu kuma shi ma wanda kake da ai mukaddaratun ya'ni mamlu'atun bil humum abinda yake cike da bacin rai da jin ba dadi in mulkin gare ka wani haka kawai insan basir sai ya huto ko a facebook ko a whatsapp ya ta zagin ka dole in ka saurara sai ka jiranka ya baci baka ji dadi ba ko kuma wasu kalubale kana so kai kaza wani ya ce maka dole kaza za ka yi duk yadda kake jin kana da mulkin nan akwai abubuwan da za su bata maka da fiye da ake tsammani bal la'alla ma matsalolin da kake tare da su ba za ka iya barci sai an maka allurar barci shi ne abin da ke faruwa game da yawa daga cikin masu mulki barcin da kai kana ga in kaje minti biyu uku an kara ma tilikatahi shi tashi hankali na wajen shi in zai je ya kwanta tunani yake ya za a iya barci saboda tashi hankalin duniya kaga abin da aka bashi qadrun yasir wani abin da dan kadan mukaddaratun amma kuma yana cike da wahala yana cike da damuwa sannan munaghasun munaghasun yani naqisatun wa lam yatim naqisun wa lam yatim muradu abu wanda yake ragegge wanda har yanzu burin shi bai cika ba in mulkin ne soke ya kai matsayi kaza idan duke ce soke sai ya samu kaza idan matsayi ne soke sai ya kai kaza idan mine ne soke sai ya kai kaza kullum dai wannan abu yana nan yana yana yana da yunwar shi a cikin zuciyar shi soke kullum ya kara gaba to wannan tace duniya ko ba wanda ya taba huta daga cikin duniya na face in dai ba hankali shi aje ba face da yunwar waɗannan abubuwa in ka samu kana cikin damuwa yan adawa yan wane ne in kudin ne mutane a ta wannan yana gulmanka wannan yana maganarka wannan yana wane ne wannan yana kaza wani ya maka a gaban idanka wani a baya idanka wani ya maka wani abin da in ka samu labari za ka shiga cikin wani hali na damuwa saboda yadda kake ga yana kusa da kai yadda kake ga kuna raba matsala da shi a shi ba matsala kuke raba da shi to duk abubuwan suna suna faruwa a cikin rayuwa haka mahalli ɗaya ne a cikin rayuwa shine mutum ya koma ga Allah akwai abubuwan da kai baka iya idrakin su da mana baka iya fahimtar haƙiƙaniya suke ka bar mu Allah al'amura in ka tashi da sai ka karanta azkarus sabah in barci ta karanta azkarul masa in ka zo barci ka karanta waɗannan azkar inda aka ce a karanta in ka zo shiga ban ɗaki kai addu'a in Allah ya yarda duk abin da wani zai yi a bayanka zai yi a bayanka kuma zai tabbata a bayanka ba zai zo ya jagula maka rayuwa ba da izinin Allah amma idan ka ce dubaran ka zai hudda ka ko kai kawanka ko wane ne ka wala za ka wahaltar da kanka malice fa kaifa wai to yaya yafrahu biha wai ya zaka rika farin ciki da ita wannan duniyar aw yatarassahu fil qalbi ko kuma ya samu gindin zama a cikin zuciyarka hubbuha son duniya ma al imani bil akhirah tare da cewa kana cewa kai imani da lahira yana yiwa ba zai yiwa ka ce ka yi imani da lahira kuma daga an kalle ka kawai ɗan duniya ne kai duk abin da kake babu alaƙan ya za a yi imanin ka haɓaka ya za a yi aikinka na kirki ya ƙaru ya za a yi kawai duniya ce kawai ka ba gaba maliki cewa bayan haka fa nas'alullah ta'ala muna muna roƙon Allah mai girma da kuwaya an yuriyana duniya ya nuna mana duniyar nan mu rika ganin ta a idanmu muna jin ta a cikin zuciyarmu kama araha salihin min ibadihi kamar yadda ya nuna wa managartan ɗiya daga cikin bayan shi wala ilaja bala ce babu magani min takdiril mauti na abin da shakadarta mutuwa filkalbi a cikin zuciya ya ce ba abin da zai sa ka rika ganin cewa ka rika halarto da mutuwa a cikin zuciyarka mithlan nazari sama da kallo ila man mata minal aqrani wal ashkal sama da wanda kake gani suka mutu tare da kamil aqran abakanka da kuna abokai ne kuna tare kai sai i kuka yi wane ne yanzu ya mutu kai bayana kai kuma ga ka rayu a lokacin da kuke wancan rayuwar ba wanda ya san wa zai riga ya mutuwa to haka wannan ya isa ya zama maka a matsayin wa'azi ya zama isa ka a matsayin izna al-aqran sannan kuma wal ashkal da mutanen da kake ga tsarin su irin tsarin ka ne in kudi gare ka sana da kudi in mulki gare ka sana da mulki amma bai hana mutuwa ta dauke su ba duk da kudin su bai hana mutuwa ta dauke su ba duk da irin mulkin da suke da bai hana mutuwa ta dauke su ba duk da irin talaucin su duk da suna cikin halin ba dama ana cikin aikace aikace ana cikin harakoki bai hana mutuwa ta dauke su ba to haka kai ma wannan abun baya hana mutuwa ta dauke ka in kana tuna wannan zai taimaka maka akan ya zama to mutuwa ce kake tunawa a gabanka maliki ta wa annahum kaifa jaa ja'ahumul maut yaya mutuwa ta zo musu fi waqtin a wani lokaci lam yahtasibu basu yi tsammanin za su mutu ba basu yi tsammanin za su mutu ba amma man kana musta'iddan malici amma kaga mutum wanda ya zama tuya cikin shiri faqad faza fawzan azima haqiqa ya rabauta rabauta mai girma wa amma man kana maghruran wanda ya zama to ya ruku da duniya burin shi kawai duniya yake bi malici faqad khasira khusranan mubina shi ma wannan ya tabe tabewa mabayyaniya malici fal yanzuru lil insanu kull sa'atin dan adam ya rika duwawa a kowane lokaci fi atrafihi wa a'dahi ka rika duba hannayenka tafin hannunka yatsotsinka wa a'dahi ka rika duba gaban jikinka hannunka kafarka bakinka hancinka waneninka ka rika duba su wal yatadabbar sannan ka rika tunanin wannan gaban naka da kake kallo ga hannunka nan sun mulgonin kyau bai da matsalar komi annaha kaifa ta'kulu haddidan la mahalata yanda wannan tafin hannunka gabanka kahonka waneninka huskar kace ta ruɗe ka kake ga cewa kai yanzu ba baya kai kina gai baya ke kina ga kina da form kina da wane ne kina da kyau kana da kyau kayi wane ne ka rika tunanin wannan gaban naka kaifa ta'kulu haddidani ya tsutsa zai rika hutu a cikin su yana cin su la mahalata babu makawa haka zai babu makawa wa kaifa tatafattatu aw tufattitu izamaha yaya wannan tsutsar za ta rika raba gabanka nan hannunka tsintsiya hannunka da irin abin da ya hada su jijiyoyin da suke jiki da naman da yake jikin tsutsa zai zo ya raba su wannan ya zama to nan daban nan daban nan daban nan daban in aka je makwanta aka tona aka tono wani kabari ya kake gane shi hatta da kokuwar kan bari barin da yake ciki ya babbare wani bangare za ku hudu sai ku binne shi a wani waje ƙashi za ka gani yadda ka san ƙashi irin na dabba ƙashin mutum ne irinka Allah taimaka mana maliki ta fama ala badanihi shay'un ya ce ɗan adam babu wani abu a gangan jikin shi illa wa huwa face wannan abin sai ya zamanto umatu dud mana sai ya zamanto abinci ne ga tsutsa ya ce wa malahu min nafba wa ifta wa malahu min nafasihi min nafsihi illa al-ilmu wal amalul khalis to shi dai ga matsayin da zaka tsinci kanka a ciki la mahalata ba makawa haka zai me ya kamata kai al-ilmu yin ilimi ka san Allah wal amalul khalis kai aiki kuma dan Allah liwajihi Allah dan neman yardan Allah mai girma da buwaya malaci wa kadhalika yatafakkaru kuma haka ka rika tunani fi azabil qabri akan cewa akwai azabar kabari ba wa su'al wa su'ala munkar wa nakir sannan kuma da tambayar da munkar da nakir za su maka wannan mala'ikun guda biyu za su ana ɗaukar ran ɗan adam idan zaman to ran mutum ne nagari ana zuwa sama da ita za a riƙa marhaba duk wasu mala'iku yan ajin tabarkalla na sama ta farko za su raka ranka ai sama ta biyu ai ta uku ai ta hudu har sai an kai sama ta bakwai Allah ya ce a rubuta wannan ran a cikin fi'iliyin idan aka rubuta Allah sai ce a maido ran a sa mushi a cikin shi a cikin gabarin shi na musu alƙawalin minha khalaqna fiha Allah ya ce minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra yanzu ana maido ran nan kuma mi zai biyo baya sai tambaya ta munkar da nakir za su zaunar ɗaɗam su tambaye shi man rabbuka man nabiyuka yana ba da amsa mutumin kirki sai ya ba da amsa nan gaba ɗaya su kyare shi yau sai su mushi tambaya ɗaya man rabbuka man nabiyuka ma dinuka man lazi ta fi hadar rajuli lazi bu'isa fikum duka a tare to anan ne Allah ke cewa yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wal akhirah idan ba mutumin kirki bane zai rude kasa ba da amsa idan mutumin kirki ne Allah zai tabbatar da shi ba da amsa yace rabbi Allahu nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam diniyar islam zai ba da amsa gaba daya daga lokacin sai allah wani mai shela zai yi shela allah ya yi shela cewa an sadaka abdi bawa na ya yi gaskiya fafuru shulahun aljanna kuma shi shuhuda da mazamni irin na yan aljanna a cikin gabanin shi me kai wannan dacewa a cikin rayuwa wannan lokacin da muke ciki yanzu ba shine na aikata wannan aikin ba shi ne lokacin ba ba sai kaka ta zo ba ba sai damuna ta sabka ba ba sai an zo lokacin rani ba ba sai devilvin day ta zo ba a yanzu ne lokacin idan ka aikata tabbas abin da za ka gani kenan sannan kuma saɓanin shi ana tambaye shi zai rika zai rika ihunca bai sani ba bai sani ba bai sani bai sani ba da irin abin da zai zo ya same shi ma na ukuba daga an huddaren za ta rika wari mazala ke cewa ka kadarta warin wata gawa a cikin dabbobi a cikin halittu dabban wani abu ya yi wari to ran mutumin banza gwanda warin wannan dabban mushe sama da ran shi take wari ana tunkarar sama da ita mala'iku za su rika tsine mushi albarka suna wannan kuma wani walakantacce ne a ƙi buɗe mushi saman gaba ɗaya la tu fatta ulahun abubuwan sama Allah ce ba a buɗe musu ƙohon sama wala ya dukulu aljannata hatta yali jaljamalu fi san milkiya ba za su shiga aljanna ba Allah ce sai ran da raƙumi ya wuce daga ƙofa allura yaushe zai wuce allura biye raƙumi a ce ya zo ya wuce daga cikinta yana yiwa to yanda bayyewa shi wancan bayan za a shiga aljanna ba za a buɗe mushi ƙofar sama ba Allah sai umarni akan aje a rubuta sunan shi a cikin sijjin can kasan kasan kasa shi a can za a rubuta sunan shi ba a sama ba sannan kuma amai dora amar ya mushi kuma amai tambayoyi Allah kare mu to mutum ya rika tuna irin waɗannan abubuwa ba kazalika ya tafakkar fi azabil qabr wa su'ala munkar wa nakir wa fil hashr ka rika tuna ranan da Allah zai tara mutanen duniya za a tara wanda baka taba sanin an yi su a duniya ba da kake jin labarinsu wallah za a zo a tara ka da kai da su a saman ƙasa guda daya bal ƙasar da aka yi aiki aikata aika aikan a saman zama Allah yake ta yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was samawat ƙasan ma nade ta za a kawo ta ƙasa sabuwa a shuhuda a saman ta za a hisabi al-hashru tara mutane da Allah zai yi kuma idan ka tara mutanen nan duk jarabar surutun da adam ba wanda ya isa ya ce bihi yawma yattabi'una da'iya la iwaja lahu ba wanda zai kauce a ce ga inda za ku tai kuma wani yayi kwana ba inda za ka tai wa khash'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa sauti dan adam duka zai musu kowa zai shuru ba abin da kake ji in ba takun mutane ba taku kawai karan takun mutane za ka rika ji banda shi baka jin komai ina yancin naka da kake kake cewa yancin kai kai kai ne wane ne zaka tsara rayuwarka kai wane ne to mutum rika tuna waɗannan lokuta wannan shuru da tayar da mutane da zai tayar wannan da zai ba wani ka summa nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun Allah yake cewa sai mu yi busa na biyu a cikin kaho sai kaga mutane suna hutowa daga cikin kabarinsu yadda ka san tsoro yana hutowa kowa zai huto daga cikin kabarin shi ba riga ba wando ba kaciya ba takalmi kai da kake sa takalmin kaza ka sa mandirkin kaza ka sa rigar kaza ka sa wandon kaza ka sa hular kaza ka sa wane ne kaza yanzu ka huto ko zawati ba wa a jikinka kai ne kuma kakanin kai ne kai ne wanda ake ana ce maka Allah kana ce a hukumuci nan za ka mutu ya rika tuna waɗannan lokuta sannan kuma wa ahwalar kiyama da tashin hankali da firgicin da ɗan adam zai tsinci kanshi al'amurin kiyama ranar da za a kawo rana daidai zira'i ɗaya ga kan mutane ƙwalluwar ɗan adam tana tafasa kuma tabbas lokacin ne yana zauwa haka mutum ya yi tanadin shirya tsayuwan da zai a gaban Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma wa ƙar'un nida yau mal'aradul akbar sannan kuma mutum ya tuna ƙwanƙwasa ƙwanƙwasa wanda za a yi na kira kira za a yi kuma kuma sai amsa ya ma'ashar jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqdari samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bi sultan wanda ya ga akwai inda zai iya koyo ya je koyi akwai inda zai iya koyo fa'ida za ka sannan kuma da wannan tsayuwa da za a al'aradun akbar tsayuwa da za a yi da bujuro da mutane za a yi gaban Allah su tsaya mutum ya rika tuna wannan rana wa amsalu hadhihi afkar malice da misallan irin waɗannan tunanin hiya allati tujaddidu dhikra al-maut ala qalbihi shine abin da zai rika sabanta ambatan mutuwa a cikin zuciyarka wa tad'uhu ila al-isti'dad lahu kuma shine abin da zai rika kiranka yana janka yana saka ka rika kimtsawa saboda wannan mutuwa tun kafin ta zo malita intaha bi tasarrufin wa ikhtisar sai wasiyoyi da malin zai mana kenan zai haɗi mana ga matsala na dogon guri kuma ga maganin shi yanzu wasiyoyin da malam zai mana kahin kamar duniya ga irin abubuwan da ya kamata ka moru da su insha Allah ta'ala wannan kuma sai zaman to karatun sati mai zawa da izinin Allah insha Allah kenan ranar subdu mai zawa Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك